إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشير الله سبحانه وتعالى يا قدر أرم ومركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا برن المغرم جمهورية النجار يومنا الأربعاء sha takwas ga wata na bulka'ada hijira shekarar hudu, wanda ya dace da bakwai ga watan shida uku. muna cikin littafi na siffar sallar annan sallallahu alaihi wasallam tun daga kabara har zuwa harama kamar kana gani a gabanka wallafar muhammadu nasu dina al'albani rahimahullah yau za mu yi darasi na sha tara ne kun? darasi na sha tara cikin wannan littafi na siffar sallah ina ga za mu tashi salatun laili ne kun? bayan kare hadisin mu'az bin jabal wanda mas'ala ta tsawaitawa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai ishara ko umarni na wadatuwa da karanta wa shamsi wa shamsu duha da sabbi ismi rabbikal a'la da iqra bismi rabbikal ladzi khalaq da wal layli idha yaghsha to wannan shine karshen karatun zamu tashi salatul layl duka muna magana abinda ake karantawa a waɗannan salloli an ambaci tun daga sallah ta asuba a zuwar la'asar isha duka an ambata yanzu kuma zai bayani me ake karantawa ko me tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake karantawa a sallar dare sai ke cewa وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أصر يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إدالتها أحيانا أخرى حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت قال هممت أن أقعد وأدر النبي صلى الله عليه وسلم abinda yake ruwaya kamar dai baban asalin baban da ya magana sallar dare ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam rubama jihar bil qira wa rubama asar eh manzon sallallahu alaihi wani lokaci so da yawa kaji ya bayyana da karatu a cikin ta kuma so da yawa yakan asirce kin yakan bayyana kurin yakan asirce tarakan a tarakan lokaci zo wani lokaci ya jima kurin bayyana zo lokaci kuma ya rika boyewa kin dai kowanne sai ka so ka ta fiye a hayana wani lokaci ya gajarta karatun kuma ya tilo a hayana lokaci kuma ya tsawaita kenan bayyanawa azurcewa tsawaita karatu gajartawa kowanne ya tabbata lokaci zuwa lokaci kenan yakan canza halayyar sallar shi ta dare wajen bayyanawa wajen asartawa wajen gajarta karatu wajen tsarita kowane ya tabbata da gari ya karanta da kowane kuma kowanne kai babu wani aibi kuma sunna kai magana ce sai yake cewa wa yubalugu fi itadatiha ahyanan ukhra wani lokaci yakan kai gaya kwarai yake nake tsawaita ta diwa wani lokaci wani lokaci har yake cewa wata ran Abdullahi bin Mas'ud ke ba da labarin cewa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam laila yace wani dare yace sun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare manzo Allah fa lam yazal qa'iman manzo Allah yana tsaye yana tsaye kina ya jima a tsaye in ji mun musawwir hatta hamamtu bi amarsu hanna so mugun abu hanna so mugun abu yace jima da ya tsaye قيل يونيك تاب المسؤول وما حملت ميك يني مبعو ميك سو كاي مبعو يتي مبعو انا سو اي يتي حممت ان اقعد وعد النبي صلى الله عليه وسلم ناس ان زمنا انبر ان صلى الله عليه وسلم اسيا سلش هذا بقى مبعو shine ganin ne bar manzon Allah iya sallah shi zamana shine muku abin da ke ni wannan ya sakwatan ta maka dai wai cewa annabi kwarai yana tsimi da sallah wani lokaci wannan ruwa ya bukhari ya kawo muslim ya kawo haka sai ya kala huzaifat ibn yamani huzaifat ibn yamani shi kuma yake cewa shi ma irin da mas'ala ta tsawaita shi wani lokaci yace sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fa fataha bil baqara fa fataha al baqara fa qultu yarkau inda inda al mi'a ثم مضى فقلت أصلي بها في ركعتين فمضى فقلت يرقع بها ثم افتتح النساء فقرأ فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع إلى آخره nan huzaifa ke ba labarin wata rana ya ce shi ma ya ce na yi sallah tare da annan sallah sallan za ta laila a wani dare da aka zo sallah fafita halbakara annan sallah ta sai wara kenan na san ban fatiya sai bude karatu da bakara faƙultu ya raka inda da a raina ji huzaifa ya sa a ranshi annabi iyayewa sai ya aya ɗari aya ɗari zai kwanye rukuni sun mama da ya zo ɗari ya shahi ya huce faƙulu ta ce sai na ce gidan abu na ran shi musalli biya fi raka'atai iya raba ta zai raka'a biyu zai raba bakara kenan an huce ɗari biyu za a raba bakara ya faɗa ya ce aka zo bakara gaba ɗaya shan ya fama da ya huce to anan ne ya ce faƙulu to ya rakawa biya kenan tunda an huce magana ta aya raba bakara ko an shayi ya ce to iyayewa idawa zai shi ne ce sun kurta ya rakawa biya na tunan iyawa nasu ya kare gaba ɗaya zai rubi sai ya ji su mafita nisa ya ji an buɗe misali ya ji an buɗe misali kaga nan inda jerowa ne sai abu da alayi mara wani shi ne hujjar magabata masu ganin babu sharaɗi wajen tartibu suwar ko a karatu ko a sallah babu sharaɗi sai ka yi sura ta sama ka yi ta ƙasa a jere kana iya tsallakawa ka yi nan ka yi na daidai ƙur'ani ne babu wani matsala don ka bar jerantawa ta wannan daidai wanda riri ne ta kama zana yana buɗe alayi mara amma sai buɗe misali ya tsallaka ya buɗe misali ya ce ita ma nisa in kare yanzu ke magana da sai kuma da sai zai kare sai yanzu da sai Huzaifa ya kare kuma sai abin da Allah ya sai abin da aka yanzu ba magana da sai kuma dan da kare bakara kuma shi kenan da sai shi ya kuce yace summa fataha summa fataha nisa ya bude sautin da sai fa qaraha duka kanta ta kaba summa fataha al-imran aka bude al-imran gaba daya fa qaraha ita ma aka shanye ta gaba daya kaga wajen izi goma sha biyu goma sha biyu a raka daya a sa abin da ka gaya izi ba goma sha biyu a raka ne kuma daren gaba ɗaya ba a raka ɗaya akan abu kwanan da dare akwai nahiya na a wani masalai kawo gana a izini ya maka da gana allah da ayar kuni izini goma sha biyu aka zungur ba tsaye ba rukuni ya ce wannan wai kaka ce wai irin karatu na gagagagagar da ake gaggawa a ƙa'ida ƙari a a ya ce ya ƙara a mutarassilan karatu ne dalla-dalla a nutse kana jin abin da ake ba babu gawa da ake rukun da ne kun a sarki karatu ake dalla-dalla mutarassilan bayan wannan karatu ya ce izamar bi ayatin fiya tasbihin tasabba in ruwan tasbih tasbih zai wa ko zamar bi ayatin roƙo roƙon zai in wajen ta'awuz zamar bi ta'awuzin ta'awuz an wajen ta'awuz ne mutane zai amma kan zin goma sha biyu a wani gara dai kwarai akwai tsawaitawa kwarai ya ce wa ƙara lailatul mu raja'u sabaituwa wani lokaci a cikin wani dare ya yi sallar dare da sururi bakwai masu tsona alkur'ani kuma hawa wajen iya cikin wata rashin lahiya ne ma ko wajen iya cikin wata rashin lahiya ko wajen shi ne kasar yake ga surorin da ya karanta bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am a'raf da tauba a dare guda sallar dare guda Allah tabbatar ma kan dare wannan a wani dare sallar aka duka wannan karanta suna cikin wannan ma'ana wannan dare wani dare ne a wani dare wa kana hayanan ya qara'u fi kulli raka'atin bi suratin minha wani lokaci wannan suratul tawalikin annabi zai yi kowace raka'a ya karanta sura daga waɗannan surori masu tsawo guda bakwai raka'a ɗaya ke zai yi rakoyin na shi duka da kowace sura a waɗannan surori bakwai take mahi yawa na sallar sallama an ce iyaka sallar raka'a goma sha ɗaya ke mace ƙarshen rayuwar shi ya kai ta bakwai raka'a bakwai yake ƙarshen rayuwar shi ta wutar shi bakwai yake yi amma har farko da kakari sha ɗaya yake yi amma daga baya ya kai raka a bakwai yake a wutar shi na dare sai yake cewa wa ma'ulima annahu qara'a al-qur'ana kullahu fi layla bal innahu لم يرد ذلك لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر na abinda yake cewa nan ma'ulim ba a san ba ba a samu wata magana ba annahu qara'a alqur'ana kullahu fi laylatin ba ta ba ba ba samu ba wata masaniya da aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta qur'ani gaba ɗaya a dare guda ba a san haka ba ba ta samu ba bayan ba a samu ce bal innahu lam yarda zalika da ibn umar ba ma ba samu shi ya ma hana wani bai yardar rawa ba abdullahi bin amna mai wannan aqida mai wannan niyya ya so yayi annabi yadda bai haka ta yace wannan hina qala lahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce ma abdullahi bin amr bin as san shi kwarai ya daga cikin ubba da masu yawan bauta kwarai ya yi shahara dan asali ma abin da ya kama magana baban ne shi abdullahi bin abin as baban ne shi amur bin as amur bin as shi ya kawo karan abdullahi a kan cewa ya mai armi ya mai zaɓi mata a cikin shawa ya mai mata zaɓi a cikin matan da ya kamata a zaɓa kuma amma ya yi watsi da wannan mata bai ko a kada ita matar ta ma uban jaji cewa shi wa ba ruwan shi da ita ta ce tun da aka hana wannan gidan wa ba ruwan shi da ni amarya a kami shi kuma ce uban ya mai zaɓi amma ta ce ko aka ba ruwan shi da ni kan haka ne uban ya kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na abdul na shi abdullahi ga abin da yake ciki can ba mun karanta wanda yake cewa wallahi wani surori suka tada mai hankali irin su waqi'a irin suratul hud suka tada mai hankali wallahi shi ba ran da duniya da yake burge shi kurin shi sai ibada kurin yayi azumi da sai sallah dare ba babu ciki kurin kurin shi ayi azumi ayi sallah ba wani abu shi ba wani ba kurin ga kurin akwai aiki akan haka ne manzala ya same shi yake akan wani suka tattauna ga irin abin da ke cikin dare ya ce iqra al-qur'ana fi kulli shahr yanzu abin da Abdullahi ka yi a wata guda ka yi sabka guda ka karanta qur'ani a wata guda qal qult inni ajidu quwwa gaskiya ni kan ina jin karfi na wuce haka na wuce kama a wata duka ina jin karfi na wuce haka yace fa qara'u fi 20 layla yanzu Abdullahi ka karanta qur'ani a kwana 20 قال قلت إني أشرك وأتلاسل تسكيا كهنا أنا جنكرين ده وجاكم قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك تو فأنا بقي يا كقارا بقي من كقارا كحكم بقي كل يا كما أنا كنت أتكسر لكن أنا بقي كل شيء دي ولا أنا بتسكيا شوا يا بقي تسكيا بقي دقع بقي أتجد أي ده يا تسكيا يا كذا a bakwai ya sake da neman a ƙara mishi dama ya ƙara sama da haka wannan ruwa bukari ta ta mishi makata sun mara kasa lahu an ya ƙara a wuce hams aka zo to a kwana biyar na ma da sai gaskiya sun mara kasa lahu an ya ƙara a wuce talata ha aka zo kwana uku sannan ne ba aka zo aka yi wani hahu a yana ƙara hannu fi a ƙalin misali daga na cikawa babu ƙasa da hutu ba ƙasa da ƙaranta ƙora'ayin ya ƙasa da kwanan hutu wa'alla da zalika fi ƙaunihi la annabi ya kafa mu dalilin da ya ce mai kai baiwa ya karanta ƙora'ayin ƙasa da kwana uku ga dalili illar yace man qara'a alqur'ana fi aqall min thalath dam faqahu duk wanda ya karanta qur'ani a ƙasa da kwana uku bai fahimci qur'ani ba nan menene ka kenan ba kurin ba a karanta a karanta a sauki ana so kana karantawa wa'azi ne kana san abin da ka wani kana jin abin da yake hucewa na ayoyi da wa'azi duk ana so ka ji ce ka karanta amma baka fita koyi ba wa fi lafazi a wani lafazi annan sallallahu ya ce man la yafqahu man qara'a al-qur'ana fi aqall min thalath bai fahimci kuma bai fahimci qur'ani ba wanda ya karanta qur'ani kasa da kwana uku duk wannan abinda annabi ya mishi magana ne ai kaga bangaren azumi ma shine ana zawa har ta kai annabi tun daga maganar azumi a wata kai uku aka zo kai annabi aka zo burki ji iyakanka kai azumi annabi dawud shi shine annabi ma kana sai ma duk shirki ne bangaren azumi har shi kololuwa ne azumi ma kololuwa ne annabi ta kasa so da shi azumi haba a wata uku sun lai ko ta kurin shi gaskiya da aka zo karshe annabi to aka ja burki yau ka sha gobe ka aje duk da ƙarshe ya ce ya yi nadama da abin masu da ga mashi da ya yaki da shi ɗan daga ba da aka yi shekaru kuna abin ya kasa wata ran ya ɗan kwana biyu uku a sha huza kuma ya ɗan kwana ya kwana uku a jira kuma abin ya wani yusuf cewa na cewa la da na ɗauki tun farko ma ce abin masu da gama da na ke shi la da ya da na ɗauki abin da ya ƙari abin da ya ban wahala gaskiya sai to yanzu sai mazan sanar yake cewa fa'inna da kudi abidin shirra wale kudi shirratin fata fa'in ma ina suna wa'in ma ila bida faman kana fatarutu ila suna fakatista da ومن كانت في تركه إلى غير ذلك فقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم ke cewa fa inna li kulli abidin sharra duk wani mai bauta mai san ibadar Allah yana mai sharra kazar kazar karhi kana da shaidi yin abu kai yanzu kai azumi kaza kai azumi ka sala cikin dare zaka kana kazar kazar wannan akwai ta dabi'a mutum mai san ibada tunan kasa sai albani rahimahullah yake bayanin me ma'anar kalmar wannan fa'ila da kuɗi abidin shara sai ce bi kasar shi al-mu'jama wa tashdidun ra hin nishad wal himma me sharra sharra bi kasara kenan nan himma da nishad da kasar sun ta kasar kasar yace wa sharratu shabab awwaluhu wa hiddatu aka sharratu shabab kenan karshen kurciya mai kurcin kurciya kware ya san kurciya da farko mutum kan kare shi yanzu ya bare ya faɗo shi ƙara gudu bai shi ne komi haka mi tahiyar ma take haka an san matashi sai ya ce ƙalar imamu tahawi a kan wannan kalma ya sai mata tafsirin me wannan sharurrakin da adabi ke magana ya ce hiya da hiddatu fil umur allati yuridu hal muslimu min anfusihim fi amalihim التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل ما شر تشيني وني كزاري كو كذر كذر cikin al'amuran da musulmi suke so su kusanci ubangiji da shi isan kusantar Allah ta malada yana jin wani kazar-kazar a zuciye shi na niyya da himma haka ɗabi'a mai ibada da san ibadar Allah haka yake yace wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabba minhum fiha ma dun alhiddah allati la budda lahum min alqasar anha wal khuruj minha ila ghayriha wannan shine asalin sirra yace sai manzana sallallahu alaihi wasallam sai yake so ga musulmi akan wannan dabi'a ta kazar kazar ta dan adam bele mai ta karhi sai manzana Allah yake so musu su yi himma ko kazar-kazartin da wadda kasu kure a daka kaku kure kure wadda watarin za ka rage ko duka maka haka gaba daya damin an kaɗauka da fadi watarin za ka aji za ka haka misali yanzu zan iya misali awa uku misali cikin dare a tsaye ina ibada sai awa uku ka sanar wata ran ba ba to misali yanzu na san zan iya cinye awa uku ma a cinye ko bai ce ban komi to bai ci misali awa daya na san da awa daya mai mai karin awa uku ka san da awa daya bai ce bai sani bai ce mai komi kana iya awa biyu bai kinsa da mutum talatin mutum talatin mutum talatin da iya mai karin awa biyu cinye awa biyu mutum talatin bai cinye komi bai sani yawan ma na annabi ya karanta mutum kan ka kore a daka eh kana da kari kana iya yi amma kakka ɗauki abin da yake ka ƙure shi na karantarwa nan ka iya amma kakka ɗauki da yawa wanda ka san kullum kai ka tsare ne ƙashin ƙashin ka tsare to wataran wataran ba ko a bari gaba ɗaya ko abin da yau shi ne shi ne matsalar gwamnati ya ce wa amara bi tamassu min al'amalu salihati bima qad yajuzu dawamu alayhi wa luzumu iyahu shi da annabi masu umarnin rike aiki na gari wanda za ka iya dawama banka ba kudin za ka iya mai ce makoni hatta yin ƙorabban masu yin aikin da kullum za ka ce wani baka wata wani kullum za ka iya baka wata ba da ke wani ibada wani kullum za ka iya yinta wa rubiya an musallallahu alaihi wasallam fi kashifa zalika da ma'ana annahu qal ahabbul a'mali ila Allah adawuha wa in qalbi an wata ruwaya ta zo a yayi ma'anar wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul a'mal lillahi wa huwa wal aikin da Allah ya su kadan wani kuma nan adam wanda za a yi kullum Allah ya san aikin da za a yi kullum ba a bar shi ba ko da kadan ne shine nabi bana Allah ya san aikin da za a yi kullum da ayi da yawa kuma aji a a yi wanda za a yi kullum ana yi huda kaɗan ne allah ya san shi wannan anan kayan anauka da ya karanta da mu cewa ɗaukan kaɗan kaka ƙure a daka ka ƙure gaya wannan shine duk da shi anan ya ce wa ruya an albani na mawla wannan dukkan maganganu ne na ibn tahawi albani na mawla ya ga cewa cikin kaida ta malaman hadisi aka ce wa ruya iya cikin kalma ta siga ta tamarid suka tamarid kenan akwai ishara ta raunin wannan magana mace kala ko fa'ala ko haddasa kaza amma an ce ruya to kalma ce ta babu kat asalin a wajen malaman suna kata kan haka suna labarin su ya za a yana a wannan ruwaya a kawo ruya shi ne ya ce kudu ta albani kira magana ya ce wa hadal hadisa na zai sadar hudu kawunan hadisin da yawon hawu ya kawo ya kawo harkon shi da ruwiya to kaka ɗauka wacce ruwiya ce ta rauni ya ce sahihun muttafaqun alai min hadisi aisha ta wannan hadisi ne sahihi kuma bukhari ya kashi muslim ya kawo shi daga hadisin aisha radiyallahu anha kenan wannan ruya ana bata shiga ta rauni kullum dai ya kawo ne ba tare da ya kula ba da wancan ka'ida ta wancan malaman masu ta hakikin kalmar ruya kun ruya an rubutu an ganin kenan an ce to sai ya ce yanzu ba ni ba na cewa fa ina da kullum abidin shi dukkan mai bauta yana da kazar-kazar wale kulle shirratin fatara duk wata kazar-kazar tana da yankewa wata ran bata da wani duk wani kare wani kuzari duk kuzari to wata ran zai kasa ya ce to wannan kasawa ta kuzari ɗayan biyu fa'in ma ila sunna ko a yi kasawa ta sunna a kasa ta sunna wa'in ma ila bid'a ko kasawa ta bida akwai dimmin ibada yana da kazar-kazar ita kuma kazar-kazar duk yadda aka yi za ta yanki wata za ka sata to bi ce akwai ta sunna akwai ta bida yankewar sai ya ce faman kana fatarutuhu ila sunna bukatun tada wanda fatarutuhu ba fitarwa fatarutuhu wanda yankewar shi da ya rage a kan kuzarin shi in ta sunna ce faƙaɗe ta da ya shirya wacce ta rage ta sunna da kanka ka rage zan iya awa kuri awa ɗaya misali zan iya azumi kaza a wata hain doki kaɗan kin wanda kullum suna suna zan iya shi ne ita ce fatara ta sunna wadda da kanka ne ka rage na haka annabi ya karantar da mu kanka kure a daka annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sai ce kenan wanda fata da kake karanto ta sunna ce faqad tada ya shi amma wa man kanat fatarutu ila ghayr zalik wanda yankewar shi ta zamanto ta bid'a ce faqad halal ya halaka dan duka za za duka za kamar duka ba za za kosa gaba da kamar ba duka za kosa gaba da ka fata duka azuba da gaba daya shine kaga halaka magana kenan ya ce wani zalik dalilin waɗannan dalilai kana sallallahu alaihi wasallam la ya ƙara'ul ƙor'ana fi a ƙallin min salas shi ya sa shi a nan sallallahu alaihi wasallam bai ya karanta ƙor'ani a ƙasa da kwana uku zanen bai ya karantawa ƙasa da kwana uku da sama da haka wa kana ya ƙul ya kasance na sallallahu yana cewa man salla fi lailatin bi mi'atay aya فإنه يكتب من القانتين المخلصين duk wanda ya raya dare ya salla a cikin dare da aya 200 za a rubuta shi daga cikin qanitin mukhlisin masu kaskantar ko da'a ga Allah masu tsarkake ibada dan Allah aya 200 ta shi ka samu wannan daraja وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر يا كرنت هذاك دري سورة بني سورة بني إسرائيل في سورة إسرائيل كنا إذا كان أكثر مسؤولنا سورة بني إسرائيل سورة إسرائيل كنا سورة بني إسرائيل سورة الزمر هنا كرنت أشكن درن دبادة كنا أكثر دري كنا ربع سكي أشكن دري كنا بارك أبا درن يا كرنت أشكن don akwai banda ayin wannan ayin wannan shine kama kan daban-daban duka dai abin da ya tabbata da shi yace wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla fi lailatin bi mi'ati aya lam yuktab min al-ghafilin wanda ya salla a cikin dare da aya 100 ma kai ba za a rubuta ka a cikin gafalallu ba ko da aya 100 kara ya dare kara dare duka rakoyin gaba daya aka samu aya 100 ba sa ka cikin gafalallu to kishi haka wa kaga ne magana ku aka ce ba ba da wuce aka ce manzo Allah ya ce duk wanda ya raya dare da aya 100 ba a rubuta ka cikin gafalallu haka na a zahiri wanda bai raya dare da haka ba zai shiga layi na gafalallu lakiya ka gafala ya gafala kuma abin da ke amanin ka bar abin da ya amanin ka shine gafala ka bar abin da zai amanin ka wa kana ahyanan ba cewa ba an kama kallai shi a aka ce gafala wani abu ne mai muhimmanci ka amana ka bar shi huce ka shine gafala wa kana ahyanan ya qara'u fi kulli raka'atin qadra 50 ayatan aw aksar wani lokaci kuma duka duka raka'a zai karanta mata misalin aya 50 ko sama da haka can ya karanta tuwal saba tuwal a cikinsu nan kuma karanta aya hamsin ma duka dai aka ga abin da duk aka daidai ƙarshen ka yau ka wannan kai wannan gurin a takaice dai shi ne ma abin da watan kan watan kai wannan watan aya hamsin ma karanta ko sama da haka wataratan ya karo kadar ya al muzammil ma kan lokaci alaka abu da kadar ya al muzammil tun da abin ba matsala sai yake cewa ma kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-layla kullahu illa najara annan sallallahu alaihi wasallam bai cikin sunnar shi raye dare gaba daya kullum kiyamulle ko ya raye dare tun farko haka shi kaɗan ne aka samu ya yi sallah tun dare gaba daya iya sallah kaɗan ne kan haka ƙasa ya ce wannan ruwa ce ta musulun da abu dawo ƙulutu albani ƙarƙashin wannan hadisi ya ce sai nake cewa ولهذا الحديث وغيره يكره إياء الليل كله دائما أو غالبا تولنا حديثي da wani irin wannan hadisi shi ne aka kawo hujjar cewa an ki an karanta ba a san raye dare gaba ɗaya kullum wace mafi yawa kun ka rayuwarka duka daren kake raye gaba ɗaya mafi yawa ko kullum ko mafi yawa kenan wataran wataran wataran amma a ce gaba ɗaya kullum kai dare ta gaba ɗaya ko kai kuma kiwo daren kullum ya ka tun farkon da ƙarshe ka rayu da ibada a ba a san haka ba a san haka an maki ba suna ba ce magana ke ya ce li annahu khilafu sunnati sallallahu alaihi wasallam domin yin hakan ya sa amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce hana ibada ba san ibada a su ake a sunna dan ibada ba kai ba kai ta kanka ba bi ne kake abin da aka ce kai kai kurin ruwa ba ne amma ai san Allah san Allah sai ibada ka kullu kanka ruwan tuko suka fasa arme suke musu komai suka bar komai su kuma masallaci suke ibadar Allah ko suka arme musu gaba daya dan duniya ba ruwa duniya gaba daya asalin suka fasa arme kurin ba su nan a rayuwar su kuma ibadar Allah amma ai ba Allah ce su ba Allah ce kurin su ne suka kuma abin kuma irin jaye su ya zama su matsala yanzu gasar yanzu da yawa gasa a duniya abin da ya bayan a hili ɗaruruwa ko dubin nema ba wai mabiya ba manya-manyan kardinal manya-manyan limamansu kardinal ba wani ba fasar ɓarmar ruwa fasar wani abu kardinal aka kama da yawa tsawon shekaru suna neman ɗiya maza suna liwaɗa da su a cikin coci kuma in yara da ake ka tarbiyya ta cika musu tarbiya shi ma yaron ana so zama mai ibada a masallaci da cika yaron a masallaci a coci ashe su neman yaran suke kuma yaran wabu abu ne an yi amurka an yi a turai an yi ingila an yi a wurin shi da ana koyewa ana koyewa a ayyuka cikin abin da sawance ya yi da musu ne abin an koya ya koya bai koyuwa mai ka bai koyuwa yaran da aka wa suna ƙanana sun taso sun zama manyan mutane sun samu bukan mai wani ba iya gardama a zuwa kawa dole aka tone asirin aka hoto aka ana abin da sai ta kai da kai shi fafuro mai yadda hutu yake neman afuwa kuma su an waya da dubunnai an kama manya limamai masu yawan gaskiya turai da amurka kan wannan aiki na neman to kai zace baka arme mun ga kana neman ta kashi sai bai lalace wannan bai arme gwaji ya da mandiwadi kaga wata fitina ce ga kanka an ce kai arme kana ga kai arme ka to kashi ga abin da ke so dabi'a ta da mai wannan bai sha'awa su suna neman ta kuma ga cin amana su lalata kuma ziyarar sun taso sun girma sun samu kamar da ba iya ba iya turi abin su kyau sun zama manyan mutane sa su aka wa an jima ana yi sai an jima a ci ana yi to kenan ibada ba abin ne ba na yin sa'a ka yi abin a ce kai kurin ka huta shi ne daidai kakka ɗora ma kanka abin da ya ƙarin ka ya ce kenan bai cikin ya ce ya saba ma suna nan salama raye dare gaba ɗaya yace walau kana iyyahu kulli layl afadan lama fata sallallahu alaihi wasallam yace wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inda har rayi dare duka shi da ibada inda har shi yahi da bi fociya ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin ce hiyar karantarwa karantarwa duk karantarwa ta hiyar ba wata shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kabi shi ne ka huta kura yace wala taqatar bima ruwiya an abi hanifa rahimahullah أنه مكث أربعين سنة يصلي الصبح بيد العشاء يتككروا da wata wani abu da yake yawo kakkai rudeka wai wani abu da aka rubuto wai Abu Hanifa he da ya shekara 40 zungur iya sallar asuba da arwalai isha eh an yi arwalai isha da ita zai yi asuba kenan ana ta ibada ba a yi barci ba kaga abin kasa abin akwai da suna bakon kasa ba gafiya bane ba mutum ne ba ba mala'ika bane ba a ce kuma ba kuma kwana a ce ma kallama a ce kwana arba'in ma a ce daga baya an yi jiya ko kwana arba'in ba a ce daga baya an yi jiya shekara arba'in wa kuma ruwa ya ce aka ce abu hanifa haka ce ya tashi albani ke cewa kakkan rudu da wannan magana ya ce fa'inau mimma la asal anu wannan magana ce ba ta da tushe amma tana yawo amma ba ta da tushe kyakkyawa balakala alamatul firidun abadi firar da alamutarin firidun abadi ya yi ya ce haza min jumlatul akazibin wadiha allati layi likun zubatuwa da imam ya ce wannan magana ta cewa abu hanifa yana ya shekara arba'in iya sallar asuba da arwallar isha yace iya daga cikin jumlolin karerai karerai karara ƙarya ce wanda babata da wani koyo irin ƙaryar da aka dangana wa Imam Abu Hanifa fama fi hada fadilatun tuzkar yace anan wa meye ma wata fadalana wata wata zo me yake ce wata fadala ita a dangana wa Abu Hanifa akan wannan magana wa kana al-aula bi mithl hadha al-imam an yati bil afdal dan haka kuma da cikin wannan imamin girma da wannan kamata a dangana mai abin da yayi kullum abin a samu wani abu da yayi a ibada a ce yayi ba abin da bai yi ba kuma ba gaskiya ba yace wala shakka yace babu wani kokonto an tajrid ta hadir kullu salatin afdal wa atam wa akmal wa san saki arwalla ko da ba taurare ba ayar Allah sabo ya sabo ayar ya hada kamala ko hada ta wannan magana ta cewa sake arwalla ta jidin arwalla ya yi in sa inda wai har ya inganta shi imamcin a nan wasu harin tiwalin laila arzana mutawalin wai har da ya inganta ne ma ya shekara arba'in a jere iya sallar asuba da arwalla isha wanda ya tabbata ne ma ce to ai da ya arwalla ai shi inda inganta ce wa hada amarun bin muhal ashaba wannan magana ta kusa da abin da ke mustahil ana impossible ko bai yiwa kwan wannan bai yiwa hankali ma kama ko bai yiwa mutum yin wannan abin a ce mutum ya shekara arba'in bai barci kenan kuma in ya yi arwalla ta isha da ita zai sallar asuba abu na ce da kullum bai yiwa ma kwata-kwata kuma da man ƙarya ce ya ce wa huwa min khurafat ba'd al-muta'assibin al-juhal qalu fi abi hanifa wa ghayrihi wannan iya daga cikin ƙarerai tatsuniyoyi kurafat tatsuniyoyi da wasu masu ta'asubanci masu san abu hanifa kurin da ire-iren su duk gaskiya suke dangana irin wani malaman amma ƙarya ce ba wani wanda shekara arba'in yana sallar asuba da arda isha bai yi wa makon shi na bari kenan kar wani abin kan maka tafiya wani labarin da ke yaya ne to shi ya ji hankalin ka wani labarin ko ka ji shi kakka damu da shi kai roƙe ka ƙarya ce to yanzu nan bayan ya maka bayani cewa ma kan sallallahu alaihi wasallam yusalli layla kullu manala bai sallata dare gaba daya yace illa nadiran sai kadan wani lokaci na abu ce nadir abinda wataran wataran eh wataran haka kurin occasion ba za ku da kullum ba wataran ne ce nadir kadan ne aka san magana yace faqad raqa abdullah ibn khabbab ibn arad وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله كلها شي عبد الله بن خباب بن عرب وان يا انت بدر وترى يا مراقبه مراقبه يتسايا لورا ya ikina wani dare ne ya tsaya ke bin manzana ga manzana da ne iya tare da manzana da mana yuraki iya bin shi iya ga abin da yi tsawon dare gaba daya ya bi shi ga abin da aka yi wa fi lafazin fi lailatin sallaha kullaha ya bi manzon Allah a wani dare da manzon Allah ya bi da duka sallah gaba daya a daren da manzon Allah ya sallaci shi gaba daya wani dare ne manzon ya bi daren gaba daya da sallah to a wannan daren da manzon Allah ya sallah gaba daya shi Abdullahi ibn Khabbab iya daga cikin kula mai manzon Allah ya wannan daren ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya sallah a wannan daren hatta kana ma'al fajr har asuba ta yi فلما سلم من صلاته قال له خباب يا رسول الله لما قال له سلمت سي خباب يتي يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت ناوها يتي يا مزع الله السلام عليكم زنبا فانساتا da ubana da uwata zan ba da saffan saka yawan mai wannan kalma take badawa aka ce wannan magana tsayintar wannan kalmar sabi zai ce bi a bi an tabu an yana karantar da kai da sahabbai duk duniya ba wanda suke ji irin uwa da uba duk duniya shi na mara muke cewa mutane yanzu inda zai gaya maka wanda zai ba da fansa wanda ya ji zai ce mata shi da biyan shi zauje ti wa wadanda tambacin su ba su babu nan da suke so kamar uwa da uba kinan ƙololuwa abin da suke da shi ya rasulallah zan ba da babana da uwata fansa ka rasulallah da kada sallata laila da salata mara aiki sallata nawa na ga yau kai wata sallah wata irin sallah bin taɓa gaba ka'ir wani sallah shi ne sallah tsawon da gaba da rai faƙa al'ajar azar kamata na abu eh haka ne ke na annabar bai irin sallah kullum wata ran haka yawa kana ya ce mashi ina salatu ragabin warhab sallah ce ta kwaɗai da tsoro sallah ce ta kwaɗai da tsoro a cikinta me yi wa kana ya ce wa inni sa'alatu rabbi azza wa jalla talata khisan ya ce ni na roƙi ubangiji na wasu ababe uku na mai tambaya uku na roƙi ubangiji ya ban wasu abu guda uku fa'afani sanatayin wa mana'ani wahida ya ban abu biyu ya hana na ɗaya abu uku na tambaya aka bani biyu aka hana ni ɗaya سألت ربي ألا يهلك ألا يهلكنا بما أهلك بالأمم قبلنا yace na roki ubangiji na kai halakar da mu da irin abin da ya halakar da al'ummomi kai in aka adawa samud aka samudawa nawa aka halakar da adawa da iska in irin mutanen shu'aibu da da tsawa ko da girgije irin da al'umma addu'a aka wa mutanen musa na roƙi Allah kada Allah ya halakar da al'umma ta gaba irin wannan wa fi lafaz sa'altu rabbi Allah ya fi daga ummati bi sana na roƙi ubangiji na kai ya hallakar da al'umma ta gaba ɗaya da hori a ce mun mutu gaba ɗaya a ce hori ya kai ƙarshen ko ya mutu al'umma shi wannan bai hana a mana wata awa wasu ɓangare wanda ban ne amma wasu gari ko wasu jama'a wani bai hanawa ana ne gaba da al'umma a hallakar da ta gaba ɗaya da yunwa ko da iska gaba daya ko da ruwa tufan shine ya roki Allah ka aman haka yace fa aqaniha ita ma wannan masala ta ka halakar da mu da ina bin da halakar al'umuni ka kahimu ko ka halakar da mu da da hori aka ban wannan roko an bani kenan ba a halakar da mu da hori gaba daya eh ba halakar da mu da tufan gaba daya ko na da wani ba ba mana haka wannan adda annabi an mai garanti ba an ba shi ta wani an bashi ya ce wasu rabbi azza wajen allah ya zuhira alaina aduwan min gairina fa'aƙaniha na roƙi ubangiji cewa kada ya ba da rinjaye ga mukiyanmu a kan masu halakar da mu gaba ɗaya nan ma'anan magana diyan da aka kai aka kawo kamar da ke cewa لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين har abada ba a rabuwa da wani bangare na al'ummata suna kan rinjaye suna kan gaskiya hatta ta amina hukumar kazalik har al'amarin Allah na kiyama su ke wani al'umma ba a rasa wasu jama'a ko da wasu lalace sun bar hanya to sai an samu wasu jama'a da suke kan gaskiya suna kan addinin Allah har kiyama ta zo ba a rasa ci shi kenan Allah da kowa lalace a wasu an samu an samu lalatattun an samu lalatattun amma akwai kware kullum duniya har tashin kiyama ba a rabuwa da na kware a cikin al'umma musulmi ko da nan sun lalace an samu wasu a wani bangare na kware ne ba ta gaba an waje duka kowa lalace ko gaba ɗaya an kawo su mamaye ma gaba ɗaya shi ce inda duniya gaba za ta tattar gaba ɗaya kamar musulmi bai wasu rijiyar gaba ɗaya kuma ne na karantar da kai lokacin mulkin mallaka da aka yi a duniya aka tsari ba kasashe da wasu mulkin mallaka ba na turawa ɗin saudiya hatta irin su afghanistan ba a musu mulkin mallaka gaba ɗaya ba sai dai musulmi yan wasu hatta saudiya sai dai musulmi ba ingila ba musulmi ne da yan wasu wani su zo su amma ba wani ka aure da mulkin duniya gaba ɗaya sauran ma ana buga ne har lokaci ya kamata in can kansu amma a ce gaba ɗaya sun mamaye mu gaba ɗaya wannan annabi ya roƙi Allah an ba shi wani abin bai yiwuwa su mamaye mu gaba ɗaya abokan adawa ya ce wannan roƙo da na yi na karda Allah ya rinje yadda abokan a kanmu gaba ɗaya ce fa a an ban wannan roƙo ya ce wasu alturabbi Allah ya dubisa na shi'a fa mana'aniha ka ji abin da ya samu ba ya ce na roƙi ubangiji na kai ya sa ya kada ya mulka cin junanmu kada mulka yaƙar junanmu wannan da aka hana ni ita ba a ba ni ita ba ba ka da wannan addu'a kaga wannan shi ne abin tsoron sai ce wannan sallah da yake yi sallah ce ta tsoro da kwaɗai wani bangare an samu na bushara wani bangare akwai tsoro kayan da kakar kenan musulmi kakai mamakin yaƙi da juna cin juna wani abu ne wanda ba shi da magani da kullum ka yi roƙi allah ya sa ka cikin bangare na ƙware allah ya sa ka cikin wasu ce kan daidai ko kan gaskiya kurin abinda mahi ce al'umma ta yi na ga ɗan baya mai ta wani al'umma sahabbai ne a mahe da saɓani rashin fa'intar juna ya same su suka yi yaƙi tsakaninsu kurin fitina ce kurin ya tabbata ba wani abu kuma fitintunu ne da suke samun kowa babu da isma su ma ya same su to idan ya samu wa'incin na ƙwaye na ga ‘yan baya kenan kenan magana ta kuma annabi tabbas ya faɗi ya an gaya mai hadda alamomi hadda komi ya balla wani abu da yawa wanda zai wakana na irin wannan fitina tun daga sahabban nashi irin misali wata rana ya hoto daga gidan umar salama ran shi a ɓace gidan shi ya ja ran shi a ɓace ta ce ya rasu da ya kace wani da'aba misal karkatar wani ko halaka da larabawa wani shari da ya kusanto tarta ya rasu da a nuhuli kofi na salihun ya ce za ka tsola kabas ya rasu da za mu halaka a cikin mu akwai na kwarai da kwarai in banna ta yawa za ku samu halaka za su ku samu tashin hankali wata ruwa ta cewa me na ganka cikin tashin hankali ya ce yanzu mala'ika jibril ya zo mini da ƙasar wurin da za a kashe ɗana hassan hussein ɗana hussein ya kawo ƙasar ga ƙasai ƙasar wurin aka kawo shi ƙasar wurin da za a kashe ɗana hussein jikin shi ta abu kuma kai wa gano kenan wani abu ne wanda bai shi da magani haka allah tsara kayan shi allah ka sauƙin abin kuma allah sa makan da yi da kullum to nan ya sauka maka nan almuhimmi ne da jin ka maganar cewa ke nan mutum a nan sallar salama ba ka sau bai ke raya dare gaba ɗaya ka shi masu sabon ka babu cewa sun zai kana wanda ba saba yin shi ba kana ba ka saba yin shi bai ka yi shi zai gami ga dalili sallah ta tsoro da kwadai kai da kenan magana cewa kenan ba kullum ba ake raye dare da sallah gaba daya yace wa qama laylatan wani dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qiyamul layl bi ayatin yuraddiduha hatta asba ya raye dare gaba daya da aya guda ta alqur'ani ita yake kunkumawa ita ke maidawa wata kiyamun da rashi da yi ya ce ita ce kalmar Allah faɗar Allah subhanahu wa ta'ala in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wan aya kur yake maimaitawa yace biha yarqa wa biha yasjudu wa biha yarku yarku yayi sujada dai take ita ce kurin katin shi wannan aya falamma asbah da garin Allah ya waye falamma asbah da garin Allah ya waye qala lahu abu dharr radiyallahu anhu ya rasulullah ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها يا من زعل الله بك قشي بكنا كانت وانا آية har garin Allah ya waye ka yi rukuni in za ka yi sujada kana addu'a da wannan aya kama a ce ya aka yi ya ce wa kada allamaka Allahun ƙwar'ana kulla alhali Allah ya san da kai ƙwar'ani gaba ɗaya kasan ƙwar'ani amma aya ɗaya ya ce laufa alhaza ba a duna lawajadina alai wannan abin da ka rasu lai shi ba ta sai ce wannan abin da ka rasu lai inda wani ne a cikinmu ya rayu dare gaba ɗaya da aya ɗaya irin taka wannan to wallahi da ya ban haushi alwajar ma amana da mun bukinci da mun da ya ban da ya mun da da mun mata ne sai alwajar na ne ma da ya ban haushi kullum zaka ci mana da ya ban haushi gaskiya inda ba kai bane ba aya ɗaya lalin qur'ani duka sun duk an akan gaba ɗaya aya ɗaya sun da inda wani inda wani ba kai wani ba wallahi da ya bana haushi da mun samu damuwa kan abin da gaskiya da waje da na alai qal sai ke ce musu inni sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata li ummati fa'aqaniha wa hiya na'ilatu insha Allah liman la yushriku billahi shay'a yace ni kenan ya ce a wannan dare ce na roƙi ubangiji na mai girma da buwaya ya bani ceton al'ummata kuma ya ban wannan ceto kuma ce wai na ilatu insha Allah wannan ceto in Allah ya rada duk wani cikin al'ummata zai samu wannan ceto amma gawa liman la yushriku billahi ga wanda bai gama Allah da komai ba me ma'anar magana in dai ba shirka kai ba duk layinka ko ka shekarar dubu a wuta misali eh dan wuta ba ta ƙarshe duk shekarun da kai a wuta dai ai ceto hawa hawa ne akwai tun da gidan kiyama ma ban shiga wutan ma akwai ne an je wuta an dan sha wahala a wuto wani ma sai an jima kan ma amma an jima ana harkoki shi ya can cikin wuta shi haka ne akwai ne an jima ana harkoki can cikin wuta ana harkoki ma tukun za a tuna a ce haka abin hawa hawa ne lokaci lokaci ne Allah samu na cikin zai fita farko Allah kiyaye ba za Allah kiyaye maka wuta kenan akwai kenan hawa hawa ne amma dai ƙarshe duk wanda bai shirka ba duk jima da ka auta shi hadar shirka ta ita shirka an gare ne kwandam ne amma in duk laifin da kake yi ko ka jima auta in dai ba kai ba mushriki bane ba ko Allah ya gama ma lokaci guda gaba ɗaya ma ko kuma ma azabar kai ne baka dawama auta Allah zai gudu zai ce yayi an ci annabawa za su yi ceto masu malaku za su yi ceto mutane kowa za a yi za a yi gaba ɗaya ku je ku je ku je kuna huddawa ana ku koma ku koma Allah ce ku je ku diba wanda bai taɓa aikin in dai bai shiga da Allah ku tabbatin zarra na alkhairi ku dushi za su ƙare gaba ɗaya duk wanda suke da manasin hudu shi kuma Allah aka ce zai wata jimka ta musamman Allah zai jimko wasu na musamman a kai su aljanna shi dai matuƙa ba shirka to ba da goma kina shi ne magana ce tauna ga al'umma ta in dai mutum mai shirka ba tabbas ɗin Allah ya dare same shi muna fata ku cewa cikin murku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته